ko ba a yadda ba manzo Allah shi ne awwalu in ka ji a hausa an ce awwalu to muhammadu ake nufi ko yaya kake awwalu dai ake nufi to manzo Allah shi ne awwalu manzo Allah kuma shine akhiru awwalu wajen zuwa akhiru wajen bayyana awwalu akhiru in muka ce ka ce babu zahiru baɗinu ma ka cire su dai amma dai awwalu akhiru farkon annabi annabi muhammadu ne ƙarshen annabi annabi muhammadu ne wannan yanda Allah yake yanda Allah ya yi nuni yanda Allah ya yi nuni akan cewa ka gane annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shine khairu khalqillahi alal itlaqi shine sayyidu waladu adamin shine sayyidu waladu adamin wala fahari babu alfahari kowa wai tsakazar lawon nisa ƙahun wa minka allah ya ce wai akazar lawon nisa ƙahun wa minka allah ya ce tukune ce wa min nuhin bayan annabi nuhu kuma shi ne farkon annabin shari'a wanda malamai akan haka suka tafi amma allah ba da annabi nuhun ya fara ba sai ce wa minka tukunni sai ce wa min nuhin sai ce wa ibrahima wa musa wa isa amma bayan annabi isa da shekara 571 tukunna aka turo manzala kaga kenan ashe awwalu ne akhiru ana awwaluhum halkan wa akhiruhum ba'san ni ne farkon halitta farkon halitta ni ne kuma ƙarshe wajen turowa kaga kuntu nabiyan arifun bi nubuwati wa adamu lamujandalin fi dinihi kuntu nabiyan ni annabi ne arifin bi nubuwati ina sane da ni annabi ne wa adamu lamujandalin fi dinihi a lokacin annabi adamu yana cikin yumbu ba a yi shi ba ma tukunna annabi muhammad ya kasance haka to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa a harshen ubangiji yana ce masa ka ce wala aqulu lakum indi haza'inul ardi ban ce muku taskan arziki na hannuna ba ban ce ba dan bai ce ba sai kawar da ya kasance ban ce muku ni mala'ika ba ne ban ce muku taskan arziki na hannuna ba amma taskan arzikin ce bai na ma ana jalisun izja a ne jibrilu ba ba a mafatihul mafatihul ardi fi yadi ina zaune wata rana sai jibril ya zo mu sai ya ajiye kiɗin arzikin bayan ƙasa a hannuna kiɗin arzikin bayan ƙasa baki ɗaya yana hannuna ne amma sai ya ce wala a lakum indi haza'irul ardi ban ce muku idan baka ce ba ai da yawa akwai abubuwan da annabi baya magana akai to dan baya magana akai shikenan kuma sai ya zamo ba shi da amfani ba haka abin yake ba mutanen nan sun jahilci manzo Allah eh, sun jahilci manzo Allah matuƙa da gaske Eh, sun jahilci manzo Allah shi fa kalma ɗaya ne za ka yi wa Allah ka faraita wa kalma kalma ɗaya za ka yi akan manzo Allah ka faraita masa rai shi kenan kawai sai a ce an ɗauke maka alƙalami kalma ɗaya ne na yabo saboda kalman kuwa a cikin ina ake sata ne ai na faɗa na faɗa ba kuma na faɗa na ce shebran yana cewa a cikin diwani fama da hi siwal mahil muƙaffa mazillatun wa mainun wa kullul madahi fihi tajamma'u wa madahi siwal mahi ka ji na yabi wani ba annabi ba wa madahi siwal mahi in yabi wani ba annabi ba in yabi wani ba annabi ba wama da hisuwal mahi almukaffa muzillatun kaskanci ne wa mainin kuma ƙarya ne ku bayanci kalman wama da hisuwal mahi in yabi wani abin da ba annabi ba kaskanci ne kuma ƙarya ne sai ce wa kullum madahifi ta jama'u dukkan wani yabo ya tattara ne a jikin manzo Allah abinda ake nufi a nan idan abinda ake yi alinuhu ya yi waka ne don ɗoruwa a kan annabi muhammadu haka ne? me ya gani a jikin annabi abinda yake faɗan me yake gani yake faɗan a lokacin ina ganin in ka tambaye shi ya yake jin zuciyarsa wajen farin ciki na karbuwa duk wani mawaƙin duniya duk wani mawaƙin duniya in kaga ya yabi wanda ake so in kaga ya yabi mutum to akwai abin da yake gani ne wanda yake so wanda ya yi kyau da shi saboda haka annabi muhammadu ne kun fahimci abin da gani kudi ya gani kyau ya gani ɗabi'a ya gani soyayya ya gani in dai za ka yabi wani abu na makarimul alaƙi to annabi kake gani shi ne dukkan yaban na annabi muhammadu ko ka sani ko baka sani ba kuma ko da a jikin jan ne in ka gan shi ɗabi'ar ita za ka yaba an kaga abin da yake mai kyau saboda ita ɗabi'a ce na shi'ul wanda ta game komi da komi har kala ka ga riga fara ce baka ce sit a koriya ce bulu ce alkashi duk abin da ka gani ka ga ya maka kyau in ya maka kyau ka gan shi a matsayin ayin ka ga abu ya maka kyau to akwai so a jiki ko babu tanai muhammadu kullum alwani kowane irin launi ne kuwa yanzu ba ga wannan wutan ba ai ja ne ga wannan haske ne tar za ka ga wani bulu wani shudi wani kore wani rawaya wani alkashi wani ja duk wa'in nan gabaki daya kana kallon ɗabi'a ce wadda take fitowa daga jikin annabi muhammadu rana ta samu kala ne daga annabi muhammadu rana saboda ka ashe akwai abin da annabi ba hannun shi a ciki in ka ce akwai abin da ba hannun annabi a ciki ai ka buga sunan wani anguwa kano an buga to gaskiyar lamari mu ƙara mu yi da gaske idan aka bar wa'innan mutane su ne za su yi jagora to lallai ba inda za ka yi mutane keken ɗera da a yi ta hawa sai an je yau mutubular sara'ir kuma lahu miƙotin wala nasirin sai an je nan gudun in an kai nan gudun kuma to tsina za a yi ta yi wa juna ka halakar da mu haka a yi ta jayayya amma a cire hankali a dawo da hankali jikin annabi muhammad a kiyaye duk waɗanda suke zamiyan kafa wallahi kaga sun taɓa manzala suna taɓa manzala suna taɓa manzala to ai ya ishe ka ubangiji ne fa ya ce falawarar bika layu mai nuna hata yi haƙƙi muka fi mashi jarabai na hun allah suna ce shi ne a ƙabil ƙuzat waye mai hukunci annai mamadu ne amma sai ce na ba da dokan hukuncin ya koma hannunka fala ko kaɗan ba wanda zai iya warabbika na yi rantsuwa da ubangijinka ya rasulallah layu minu na ba wanda zai zama mumini hata yi haƙƙi muka fi mashi jarabai na sai kowa ya kawo ƙara gaban annabi muhammadu sun malaya ya ji dufi an fusayin harajar mai makabaita idan ka yi hukunci to kowa kuma ya ce hukuncin ya yarda da shi alar ra'asi wal'aini wa yusallimu taslima ya miƙa wuya in ba haka ba an kore shi waye ƙadul ƙulat Allah ne wajen wa aka ba aka yi handi oba wajen wa aka yi handi oba manzo Allah a kowane lokaci abinda ake ciki kenan a cikin tafiya Allah kasa ce ne a kowane lokaci abinda ake nufi kenan kuma manufan kenan idan an kora mutane zuwa ga Allah an samu abinda ake nufi amma fa Allah nan ana kora su ne zuwa ga Allah ma'ana fa kora mutane ne zuwa ga manzan Allah kora mutane zuwa ga manzan Allah shi ne ma'ana kora mutane zuwa ga Allah an gane wannan shi ne mataki da ake bukata la mahalatan idan ba a samu hakan ba to ba a samu abin da fa ake nema ba in kuntum tuhibbuna Allah ne Allah ya ce in kuntum tuhibbuna Allah idan da gaske Allah kuke so fattabi'uni ni za ku bi ni za ku bi ni za ku bi in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni ni za ku bi yuhibbukumullahu sai Allah iso ku wa aka sa a tsakiya to waye to waye na ibin Allah sannan ubangiji abin da ya sake cewa laƙar kuntum ala shafa hubratin minan nari kuna shafa hubratin minan nari ne abinda Allah ya sai ce fa'an ƙaza kun min ha an ƙaza kun min ha ba Allah fa ya ciro ku ba a'a annabi Muhammad ne laqad kuntum ala shafa hubratin minan nari kuna kan tozon wutan jahannama ne fa an qazakum ba Allahu an qazakum ba fa an qazakum mina sai ni annabi Muhammad sai na dinga fito da ku yace tsakanina da ku fa yace kaman mutumin da aka kunna wuta ne da yamma sai fari suka taso alhashishi walla wa kullum man yadubbu alal ardi ya tunkari wutan kawai shi hasken wutan yake son ya riska manzo Allah ya ce wa ana usharridukum anha ne kuma na kore ku kar ku zo kar ku zo ba wutan da kuke gani ba wuta wutan da kuke gani ba haske ne kawai ba an kuka shiga za ku halaka ne haka fa annabi muhammadu yake wa mutane waye a wannan kujeran manzala na'ibin allah ne manzala na'ibin allah ne kuma na sake fada a tabbatar da manzan allah na'ibin allah ne kada sami allahu ƙaunar lati tujadiluka fi zawjiha rikicin da yake rikita ga baki daya babu wani suna na Allah wanda Allah bai bawa annabi Muhammadu ba babu sunan wanda Allah bai bawa annabi Muhammadu ba kar sami Allahu qaulan nati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki wajen wata kawo ƙara amma allah ne ya ce watashtaki ilallah allah sai ya ba wa annabi muhammadu aron sunan duk sunayen allah annabi muhammadu ya hau duk sunayen allah sunaye kuma dubu ne ɗari uku a taura ɗari uku a injila ɗari uku a zabura ɗari casa'in da tara shi ne a cikin alkurani sunaye dubu ne wanda Allah ake kiransa da shi to wa'annan sunayen gabaki daya babu gurin da annabi muhammadu ba shine wakilin sunan ba an ba shi allahu a wajen mutanen an fita daga musulunci kuma baya da za su an ba shi ar-rahman الرحمن على العرش استوى وما انزل وما ارسلناك الا رحمه للعالمين sai da kansa kuma yana cewa ana rahmatun muhudatun ni rahama ne mai shiryarwa an bashi rahimu an bashi rahimu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizu alayhi ma anantum harisun alaykum bil mu'minina raufun rahimun Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Maliku an bashi Al-Maliku an bashi Al-Hayyu an bashi Al-Qayyum an bashi duk sunan da ka san wakili ne na Allah to annabi Muhammad yana sheke wakiltan sunan ba wanda ya isa ya dauki wannan sunan banda annabi Muhammad shine wakili to kaga in ana neman zaman lafiya ka bar annabi a kujeransa idan wanda suka haukace a irin tunaninsu to sun tafi akan wani abin da ba shi ba ne kullum za ka ji suna ta allah ya kiyaye za ka ji abubuwan da suke yi wato sai an sai abu ya faru irin wannan tukuna sai ka ga mutum kamar malami amma ba gida ya bugu wallahi wankin babban bargo ya kamata a yi masa ya kamata za ka gana ta tsalle a kan annabi muhammadu to yanzu dai duk mutumin da yake waka ko yake wakan gala ya dawo ya fara yaban annabi muhammadu bai matso ba sai aka ce kuma wai a lokacin ma ya fi tsokana ya dan me zai yabi annabi a lokacin ma ya fi tsokana duk galan da aka yi ba a yi magana a kan shi ba amma sai ga shi nan ya yabi annabi muhammadu maimakon a taya shi murna ya matso kusa ya dawo sai aka ce kuma a lokacin ne za a yaƙe shi hai bai bai Allah ya kiyaye za mu shiga karatu Allah ya kiyaye wafi motsa amma wata imam malik na riwayati ya haibi ne hayallaisi daga riwayan ya haibi ne hayallaisi shi ne al'andalusi wanda na faɗa muku ahmadu bin hambali ya sha ruwan rigansa an jika rigan ya haibi ne hayallaisi ahmadu bin hambali ya sha ruwan don neman albarkan irin hadisan da yake da shi kana ya kifa ala kabarin nabi ce yana tsayawa a kabarin manzan Allah fa salli ala nabi ya yi salati wa manzan Allah wa ala abi bakari ya yi salati wa sayidina ababakari wa umara ya yi salati wa sayidina ababakar assalamu alaika ya rasulallah assalatu wassalamu alaika ya rasulallah wa inda ibn qasim wal qanabi a wajen dan qasim da ƙanabi shi ɗan ƙasin na faɗa muku almajiri ne misiri ne ya zo daga misira ɗan sarauta ne da ya zo daga misira ya zo ne neman ilimi a cikin madina ɗan masu kuɗi ne ko mai mulki ne da ya zo sai ya zo da kuɗi na hidima hidiman da ya zo yi yana karatu sai ya zamo ana ɗaukewa imamu malik nauyin nauyin hidiman cefanen gidansa maliku ya ce me yake faruwa kwana biyu ba a tambayansa kudin cefane sai aka ce ai misiriyin nan ne yake bayarwa sai kira shi ce kai me ya kawo ka sai ce ya zo neman ilimi ne ya ce to daga ina kake ya ce daga misra yake ya ce ba laifi sai ce to kai baka isa ka shigo wajen su su hununu ba ma'ana amma bai kira suna kamar hakan ba baka isa ka shigo kai sabon ɗalibi ne ba za ka iya matsowa kusa ba in ji maliku sai ce amma zan yi maka wani abu zan ce zan maka tambayoyi guda uku duk wanda suke gabanan ba wanda ya sani tambaya ta farko zan tambaye ka me alaman balagan kare ba za su iya amsawa ba ka ce amsar shine duk karen da yake durkuso yake fitsari bai balaga ba amma ya ɗan kafa ya balaga ceto menene alaman balagan tururuwa duk tururuwan take ba ta iya daukan abu a bakinta ba ta balaga ba amma wanda take daukan abu a bakinta ta balaga sai ce wani abinci ne tururuwa yake ci a shekara ce baya cin na shekaran da ya zo da shi wannan shekarar baya ci shekarar da ta wuce shi yake ci duk abincin da ya ebo wannan shekarar to ajiye shi yake eh sai wata shekarar kuma yake ci sai ci to babu laifi aje a yi wannan zaman da aka je wannan zaman sai maliku ya tambayi dalibai menene alaman balagan kare shiru sai daga hannu sai ce han misiri sai ya ce ga alaman balagar kare ga yadda yake ya ce han matso nan sake menene alaman balagan tururuwa ce baɗin tururuwa ta balaga tana ɗauko kaya a bakinta ne wanda ba ta balaga ba ba ta iya ɗauka ya ce han matso matso sai ce to menene yawan abincin da tururuwa take ci wani abinci take ci sai ya daga hannu sai ce wanda ta tara shekaran da ya wuce ba ta cin na wanda ta tara wannan shekara ya ce shigo cikin nan wannan dalilin shigo da ibn qasim kenan cikin manyan malamai saboda hidima shoman tijjani radiyallahu ta'ala anhu wannan shine abinda Allah ya bashi ya samu ilimi da haka kakarsa duk gurin da malami ya zo za ta kulla dukiya ta je ta yi hadiya dan dan ya zamo wani abu duk wani malami da ta ji labari sai ta je ta kai masa akan shoman tijani sai shoman tijani ya kira shoman lawan namu ya ce su uku ya kira su ya ce duk lokacin da za ku zo nan ku yi karatu ku zo da wani abu za ku samu albarka alhamdulillah ina daga cikin wanda nima shoma lawan ya yi mun haka ba karatu na fi abokananmu ba wallahi ba karatu ba ne sun fi ni karatu da yawa a cikin abokananmu amma kowa da irin albarkar da allah ya ba shi ne sai sai da ya kwana uku yana in ya kira ni in na zo ya kasa gaya mu in na zo zai bin magana sai ya kasa gaya mu sai da ne turmi uku da shi tukuna sai ya gaya mun cewa in da ka zo makaranta ka nemi wani abu ka dinga yin hadiya ya ce karfa ka daina zuwa saboda ba kuɗin kuma na yi maka haka ne saboda nima haka shoman tijaniya mu saboda haka duk wanda ya ga dama ya dauka wanda ya so kuma ya wargaza ba yadda za a yi kai hidima wa ilimi wa ɗanka kana son ka gina shi ya zamo ya faɗi wa illam yakun ibnuhu aliman kana hafiduhu aliman in bai zama malami ba to jikas zai zama malami wannan mujarrabu mujarrabu to kun ga kuwa shoman tijani ne ka yi magana a kan iliminsa ba abinda za ka iya cewa domin na ji shehi ya gaya musu uku littafin da ya haddace sai da ya karye benin gidan shehi littafin da shoman tijani ya haddace sai da ya karye benin shemallon ya ce wata uku aka ba su rubuta littafin da ke cikin labirarin wata uku suka yi suna rubuta wasu uku sunan sunan littafin kawai wajen shekara biyar bayanan shine aka buɗa labirari littafin da shau malam tijjani ya haddace da na tambayi malam alikila don ya je wajen taron ya ce littafi 900 wanda duk an gama an wuce shi ce kwakwalwansa shauman tijani kamar kwakwalwan abdullahi dan fodiyo ne abdullahi fodi ne inda ya karanta littafi ta washe gari sai dai ka tabi da shi an gama sai an gama an gama kenan bai da bukatun wani abu to ta na aka samu wannan hidima saboda haka muna neman mu yarda mu samu wannan ibn qasim daga kansa na fara magana hannadire kan wa'inda suke da albarka muna neman albarkansu Allah ya yi mana ibn qasim shine mai wannan walƙanabi waya da uli abi bakari wa umara za a yi addu'a wa sai na bakar sai na umaru ƙala malik fi riwayati ibn wahabin maliku ya faɗa cikin riwayan ɗan wahabu kaga riwayan ya haibinu ya hallaisi daban riwayan ibn wahabu daga maliku daban ya ƙulu yana cewa almusulmi musulmi zai ce assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatu kawai ka faɗa haka wa manzo Allah riwayan da ibn wahabu ya ɗauka kenan قال في المبسوطة ويسلم على أبا بكر ذاك السلام عليك يا أبا بكر والسلام عليك يا عمر قال القاضي أبو وليد الباجي قاضي أبو وليد الباجي شين سليمان بن حلب الأندلسي shi kuma abin da ya ce wannan ƙanabin nan ya rasu hijira na da shekara 221 ne an haife shi yana hijira na shekara 130 shi kuma suleiman bin halaf shine albaji shi kuma imamun allama hafizun zufununin an haife shi hijira na shekara 403 ya rasu hijira na shekara 474 shi ne imamul baji wai indi shi kuma yake cewa ni a gurina annahu ya da wani nabi sallallahu alaihi wasallama bi lafazin salati za a yi addu'a da sunan assalamu alaik assalatu wassalamu alaika ya rasulallah wali abi bakari wa umara za ka yi wa sayyidina abubakar da umaru kama fi hadisi ibn umara min khilafin kama yadda zo cikin hadisin sayyidina umaru daga sabani wa qala ibn habib ibn habib yace wa yaqulu idza dakala al masjid rasul idan ka shiga masallacin manzo Allah da ka ce bismillah wassalamu ala rasulillahi bismillah haka da ka ce in ka ce bismillah da sunan Allah ko sai ka yi sallama wa shi ne halifan Allah a gurin wa'anar masajida falata da u in ka shigo kuma ka ce na wacce salati zuhuri ikiti da'a ta waye limamin a Allah Allah ne liman daga nan da ka san wa'in mutane bugaggu ne wahabiya wannan bugaggu ne wa'annan masaji da lillahi masallaci na Allah ne kuma Allah ya ce falata da umma Allahi ahada karka hada Allah da wani to in ka shigo masallacin kuma farko bismillahi wassalamu ala rasulillahi annabi da ka fara kira waye waye wakilin Allah a nan gurin in ka zo sallan kuma ka jance na wajen salatin zuhuri kai gama mutsuntsuken ka dai wa da ka kira ko ka ga limamin garinku a tsaye ko ka gane annabi muhammadu ne kuma shine wakilin allah ko ka ga wakilin garinku mai suna garba ko ka ga annabi muhammadu ne ashe kulli shay'in ahsaynahu fi imamin mubin komi mun tattare shi yana wajen limaminku shi ne annabi muhammadu a salatu hiya a azamul ibadat kuma shi menene sallah ne ni na ce fatiha ne sallah fatiha ne sallah to mai allah ya ce akan sallah akan fatiha alfatiha tuqassamtu hanis faini fatiha na raba ta gida biyu nisfu hali rabi nawa ne wa nisfu hali abdi rabi kuma na bawa na ne wali abdi masu ala duk abin da bawa na ya roƙa na yi masa ina ne annabi wa ciki akwai babu assalamu alaina min rabbina wa sallallahu wa mala'ikatu ala muhammadin Allah ka yi salati da kai da mala'ikunka ga annai Muhammadu roƙo ne yake yi Allah ka yi salati da kai da mala'ikunka wa annai Muhammadu sai Allah ya ce ka yi salati Allah wa gifirli zunubi wafta hali abuwa rahmatika wa jannatika wa hafiz ni mai shaitanin rajim suma aksid sai in ka gama sai ka ila raudatin ka je dausayin rauda wayya ma bai da kabar wal mimbari tsakanin kabarin manzan Allah da mimbarin manzan Allah ne farka a fiye raka a taini ka yi raka a biyu a gurin ƙabla hukufi ka bil kabari kafin ka tsaya a kan kabarin ka fara yin nafila wannan shine maganan alƙali imamul baji ta hamudullah fihi ma za ka gode wa Allah a gurin wata tsaluhu tamama ma haratta ilaihi sai ka roƙi Allah cikan duk abin da ka fita don wannan manufan wal'auna alaihi kuma da neman taimako taimakon Allah ya kiyaye annabi kai ne annabi kai ne wai an yi kuskure an hada Allah da wani wai kuskure wannan tauhidi ne an hada Allah da wani annabi ne fa wani Eh, annabi ne wani ai Allah wa rasuluhu a haƙu Allah da manzansa su ne mafi cancanta ka yarda da shi Allah da manzansa su ne mafi cancanta ka yarda da shi ba ka yarda da su ba Allah wa rasuluhu a haƙu an yarduhu in kanu mumini gashi nan jam'i zai zo amma dole ka wahadantar da mafulin dole ka wahadantar da shi shi ne aka tambaye shi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu cewa wai allah ya raba kansa da annabi sai ce a mu ma ba mu san gun da Allah ya taɓa raba kansa da annabin ba domin ko hudu ba ne in ka ji to abinda za ka ji in ka ji an raba inna Allah wa mala'ika Allah wa rasuluhu in ka ji an raba shi da an raba biyu ya koma ba ɗaya ya koma ba to ba fahimci abin ba maza Allah koran hudu ban yake yi koran hudu ban yake yi saboda annabin shine manufa wayin ka na raka a tani fi gair raudatin idan ka yi raka a biyun ba a rauda ba a jazatka ya isa maka amma wafin raudati afdalu ka yi nafilar raka a biyu a rauda ya fi wa garkala alaihi salatu wassalam manzo Allah ya ce ma bai na bai ciwa mimbari raudatun na riyadul jannati tsakanin ɗakina da ƙabarina dausayi ne daga dausayin aljanna wa mimbari ala tur'atin min tura'il janna tozo ne na aljanna mimbarina yana kan nan ne in ka zo kaman ka hau kan wurin ne sun mataƙi bil ƙabari sai ka tsaya akan ƙabari mutawadi'an kana tawazu mutawakkiran kana girmama manzo Allah fa tusalli alaihi kai salati wa manzo Allah wa tusni ka yabe shi bima yahduruka da abinda ka samu na hadarta wa tusallim ala abi bakari kai sallama wa abubakar wa umara kai sallama da sayyidina umaru wata da ulahuma kuma ka roki Allah gafara wasu akan su wa kasir min salati ka yawaita mina salati yawan salati fi masjidin nabi a cikin masallacin manzo Allah billaili wan nahari dare da rana ko ka yawaita sallah ko ka yawaita salati wala tadau an tatil masjid alquba kar ka zauna baka je quba ba domin zuwa quba daidai yake da kai in ka tafi quba a watan ramadana daidai yake da kai haji tare da manzon Allah wa kuburar shuhada kuma ka je kabarin shahidai ka je wa kala maliku maliku ya faɗa fi kitabin muhammadu cikin littafin muhammadu bin mawaz min kibarar fuka malikiya ne shi ma ya rasu hijira a shekara 269 muhammadu dan mawaz wai sallimu ala nabiya kai salati kai sallama ga annabi muhammadu idza da kala in ka shiga wa haraja ka fita ya nufil madinati a ƙa'idan fa mutanen farko mutanen farko a madina duk wanda ya fito daga gidansa zai yi tafiya sai ya zo kabarin annabi muhammadu ya nemi izini ya rasulallahi ina son in je jidda ya rasulallahi ina son je asfahan ya rasulallah ina son in je waje kaza in ya dawo kuma ba zai shiga gidansa ba sai ya zo gaban manzan Allah ya sake faɗa ma manzan Allah tukuna je gidansa duk wanda yake madina haka suke yi a zamanin farko kuma duk ruwaya sun zo to da Allah ana mu'amala da mucece ne ko raye ba wanda zai yi wani abu bai zo ya gaya wa manzo Allah ba imam mali imam bukhari littafin da ya rubuta tarih tarihul ya rasulullahi tarihul kabir sifili shida ne amma an buga shi wasu kamar an masu ɗabi mai sifili goma amma ni na sifili shida ne ya rubuta littafin a gaban manzan Allah ba wuta a raudan manzan Allah yake rubuta littafin a raudan manzan Allah da dare da daddare yake rubutawa amma haske ne ke bayyana a cikin littafin tarihul kabir na imamul bukhari waƙala muhammad muhammad ya faɗa bin mawas wai za haraja idan mutum ya fita daga madina ja'ala akhira ahadihi to ƙarshen abin da zai iya yi al'umma bi kabarin ya tsaya a gaban manzan Allah ya tsaya a gaban manzan Allah in lokacin da zai fita daga cikin kabar in zai fita daga cikin madina to ya tsaya a gaban manzan Allah ya faɗa wa manzan Allah lokacin tafiya na yayi wata rana tun ana hada umura a lokacin mata da maza suke zuwa ziyarar annabi muhammadu mata da maza a haɗe suke zuwa gaban manzo Allah ana wannan cuɗayya to kudin da yake hannuna yana hannun wata baiwar Allah ita ce bata cika yawo ba duk kudin sai muka bata kuma ban yi canjin kudin ba sai ta zo ta zubar da kudin gabaki daya a gaban manzo Allah mu biyar haji hankali ai a ranar wanda ya ce ma kar musu annabi Allah ya tsine mar ta yi yan iska ne wallahi wallahi wallahi kwamishina ina cikin hotel sai ga hajjia sai tana rarrafe haka na ce lafiya ta ce malin yana ciki ne na ce ina ciki sai ta ce kudinmu ya zube to ni kuma na da wani al'ada duk abin da na ji gabana bai faɗi ba to wallahi abin zai yi duk abin da na ji gabana bai faɗi kana faɗa min abu inda gabana bai faɗi ba don allah da allah zai yi shi kenan sai na tashi sai na yi alola sai na fita sai na zo to sai na samu kanta ya yi kusan juyewa ta rasa ma'ina take na ce na hajiya mai muna ce ita ma ba ta san inda take ba ta bace a cikin masallacin daga fitowa na sai na bullo kofar babu salami da na zo ina dubawa kawai sai na ganta tana tafiya ina magana muryata ta dashi sai na je na taba ta na ce lafiya kawai ta fashe da kuka sai na ce dawo sai ta dawo sai muka zo gaban manzo Allah tabi ne muna zuwa na zo na ce ya rasulullah mu bakinka ne kuma mun zo muna son gobe za mu bar garin kudinmu ya ɓace ya rasulullah ka damu ka da mana da kudin billahi lazi la ilaha illa huwa iya abin da na faɗa kenan muka fita muna fita sai na ce na tambayi wani balarabe ina ne in kudi ya bace ake bincike ake ganewa sai ya nuna mun haura sama sai na ce ita ta zauna wallahi ina zuwa sallaman da na yi wanda na ma sallama balarabin na mar magana kawai na murmushi sai ya ɗauko kudin ya bani billahi lazi- wallahi tallahi duk kudin na cewa shagari mu bar garin na cewa shagari za mu bar garin dole ina dawa lokacin awwalu kanin malam nazifi da habibu da- da yahuza duk suna madina sai na kira su na ce musu to ga abin da ya faru saboda haka su nema mun eh, abin nan zan bar garin gobe na ce washe gari zan bar garin tun da na yi alkawari wa manzo Allah ba zan ƙara kwana ba haka to wannan yaya mu'amalanmu da shi keke da keke wani banza sha-sha-sha gantali tabin koko ya zo ce mana karya ne ta ina muna ganin abu mu faɗa kaza ne ya rasulallahi to ba ma wannan ba daga nan na ba da ga abin da muke so garinmu ga yadda za a yi ga yadda za a yi ya rasulallahi ka rike mana amana kar a yi mana- kar a yi faɗa kuma mun gani mun gani yar baka isa ne ka ba da saƙon batun da kai dama tan talbace ce ne amma in ka isa ka yi maganan aka isar da saƙon allah zai annabi muhammadu zai saurare ka yadda za a yi a shiryu a zamo mazaje salatin nan ne dai salatul fati shi ne za ku tsaya a ku- ku- a murzu sosai kowa ya gane kowa in aka gane kowa za ka iya kaiwa kowane irin abu ka faɗi abu kawai annabi zai zai sayi abin a hannun shi yake a hannunsa yake a hannunsa yake ko menene a hannun annabi yake ko meye a hannun annabi yake duk yadda suke ta hauka wannan ji ati garkan wannan shi daci na shidan wasabi hati safan wasabi kati safkan falmu daddirati amran duk mala'ikun da ka sani mai ba da ruwa da mai cire rai da mai menene da duk ga baki ɗaya ma'aikatan annabi muhammadu ba wanda ya isa yi aikin annabi bai sani ba babu wallahi in kuma sun ce a sadikati sabkan sun ce a ana ta yi allah aiki kenan in kuwa ta yi allah aiki ta yi da manzo Allah shine ke tsayawa shine wakili wakil asma Eh, duk wani abin da ka sani to wallahi tallahi malam sai ya taba sai ya taba annabi Muhammad ko menene wallahi sai da hannun annabi babu wani abin da lazzatan eh, eh, ko ta ko ina abin zai motsu wallahi sai da hannun annabi Muhammad in ba haka ba ko to ai kwairi mala'ikan amar kwairi sannan muhammadu ne ta shi kuma yin wannan aikin ba gajiyawan allah ba ne isuwa ne ba gajiyawa ba ne yake sawa isuwa ne ba gashi ya ce subhanallah zai asara da abdihi laila min almasjid alharam ila masjid alaqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu sai ce innahu huwa to ai abduhu ne innahu abduhu innahu huwa samiu ba wanda ya kai manzo Allah ji basirun ba wanda ya kai manzo Allah gani akwai wanda yake da wannan ganin akwai wanda yake da wannan jin shine naibin Allah sunayen gabaki ɗaya Allah ya dauka ya bashi kuma abduhu yace layla min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa allazi baranna hawlahu linuriyahu min innahu waye ba shi na'ibin Allah ba wa muka sani shi muka sani shi yasa mu rike shi gamgam eh mu rike shi gamgam kuma ba rikewan ba hidima wa janibin annabi karka yarda ka dinga kwana ba salati eh karka yarda ka dinga salati wa annabi Muhammadu wai na abubuwan gabaki daya duk wannan fire wanda kake gani wallahi ba salati ne eh babu salatin babu ba a yi wanda duk komi aka yi to fahimtanka wa fauka kulli zai ilimin ba shi fahimtar nan yana zuwa ne kamar ruwa gwargwadon abin da Allah ya zuba maka Allah ya kiyaye za mu ci gaba amma muna bayan alinhu yes. muna bayansa idan akwai wani kalma da kwamishina yake faɗa yake cewa in wani yamma duka to a kan wani taban ne in ka ce mana kafirai dama iyayenka sun faɗa sai mai kuma in ka ce mana kafirai iyayenka sun faɗa sai mai in kuma suka gama sai sun gama faɗan sai gaba kiɗe kowa ya zama tantalbace ce mun gani jilin ba da jilin na ci biyu a shekara 30-30 na ci biyu saboda aka saura na uku saboda aka duk abubuwan da muka yi na karatu kowanne mun ga rikicin ƙablu sai da aka yi shekara 40 tukuna suka gani sai da aka yi shekara 40 suka gane sunan annabi ne sai da shehu mai ya zo ya yi shela rafa'ul malami amma rafa'a wa qabal iktida bi sayyid al-anani qablu sunna ce ta manzon Allah aka ce ba a yadda ba aka yi ta cutar da iyayenmu sai gashi yanzu ƴaƴan wa'incan din sune kuma biyu ma ake kamawa bayan an dawo sai a sake wai yanzu aka gane yanzu an fara an fara dawa yanzu an dawo an ce laya za ka iya yi da tawada mai tsarki ka ji wani iskanci ko da wace ce ba tsarki wallahi tallahi na ji su a midiya manya-manyan kuma za a iya nada laya za a iya in aka yi laya da sunan allah wannan ba kuma biyu kenan to wa'annan duk abubuwan gabaki ɗaya irin wa'annan gaba ɗaya abin da yake faruwa kenan yanzu kaga an fara da laya ta zama halal wanda da ba su yadda ba ba su yadda ba ko miskala zarati amma faɗan taimiyya yana da shi domin na jin akwai wani riwayansa bismillahi marrat bismillahi marrat bismillahi kallat bismillahi ya ce idan zazzabi ya damu mutum ciwon kai in ciwon kai ya damu mutum ka rubuta wannan bismillahi kallat a bismillahi marar bismillahi menene uku ne sai ka naɗe ƙananan layuka haɗe wannan fa ƙanin annabi ne shi ba komai wannan abin ka rasa gane ina suka tunkara sai mutum ya zo kuma ga shi na cikin littafinsu in ka zo ka ce sai zai mu tambaya da sisa aka bar ko kuma shi ya rubuta dan kayyun kuma yana daga cikin wanda ya rawaito a cikin littafinsa saboda Allah jama'a Allah ke yi wallahi mu tsaya kan abin da muke kai wallahi mu tsaya annabin ne dai ba sa so kuma ba yadda su eh ƴaƴan zulhuwai sirri ne kuma yawancinsu kaf surarsu gabaki ɗaya irin na zulhu ya sirri ne duk ɗabi'ansu wallahi irin na zulhu ya sirri ne wallahi tallahi gashi nan a cikin bukhari gashi nan a cikin muslim amma har yau ban taɓa jin wani ya kawo siffan zulhu ya sirri a cikinsu ba a cikin masu karatun in sun zo dai wajen karatun na ganin tsallakewa ke a ci gaba daɗin abin kawon allah ya sa mun zauna da iyayen kawon mun san karatun Allah ke ana ta wahalar da iska na wahalar da mai kayan kara a kama annabi a kama annabi a kama annabi Allah ya kara mana sama zalla azbil muhaimin wa azbil waqi azbi qadimul la wa azbil baqi subhanahu وليس للعبد سوى عموده به انتصرت انني مغلوب ولد بالكبير لي مصوب فقهر عدو انك القدير اريانا انك المريد ولا يكون غير ما تريد أرى العبيد كيف دهر المريد وكيف تنزل له ماذا يريد لتنتقي من العدو هنا وهو إنه يعاد الدين لا تبكي من آثاره ليادا فقد بقاوان من الإنادة ولتودني سولي وذني خيري ولتكسر من الأسور ميري نعم الجليل ملجا وسندا إنا بني أمر دعوت السمدا وسارى نسرا قريبا يأتي كل نداء والعبد هذا متين يا متين يا متين بك سجرت أسماءكم أجل بين الزارع ضعيفا لا علم لا مال ولا جاه ولا حول ولا قوة للعبد وكيل يا وكيل يا وكيل أنت الذي تسمع ما أقول فإنما آخرت لم يعجل يا رب بالماء لتمواسره وهم الذي قارب ونسره وآلي وصحبه الأبرار اللهم صل على سيدنا محمد وغلق والهاتم لما سبقنا سر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر مقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين